ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي عشرين يو لتنين عشرين دشدا قوة رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1439 muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu daman sake haduwa a wannan masallaci cikin wannan jami'a a cikin wannan wata mai albarka wata Ramadan don ci gaba da karatu cikin littafin Allah alkur'ani mai girma muna karatu a cikin suratu Yunus mun tsaya karatun da ya gabata aya ta 73 insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 74 a suratu Yunus bi iznillah kafin shiga karatu ga tambayoyin da aka turo wannan bayan yayi sallama yayi addu'an alkhairi yace shin mutum idan ya shin mutum idan ya kunna karatun Qur'ani a waya misali to ya dinga bin mai karatun yana yi ko ya yi shiru ya saurara shin wanne ne ya fi a wanne ne ya fi lada a in mutum ya kunna karatun alkurani a waya zai iya zama ɗayan biyu ba mamaki ɗalibi ne mai muraji'an haddan alkurani wadda wani sai za ka samu mutum yana muraja'a kawai lokacin da yake saurare a waya to yawanci in mutum mai muraja'an hadda ne ko ɗalibi wanda zai kai hadda ko kuma a yana muraji'an haddansa ko wani abu yawanci in yana bi tare da abun ya fi murajan in yana yi da bakinsa yawanci haka ɗabi'un masu hadda yake saboda haka in ya bi shi kenan faɗi alhamdu yana da ladansa gwargwadon niyyarsa haka kuma wani kuma za ba mamaki yana sauraron qur'ani din ne kawai ya kunna qur'ani a waya yana saurare insha Allah ta'ala shi ma yana da lada ladan sauraron karatun alqur'ani wanne fi lada kowanne yana da ladansa da ikon Allah kowanne ya yi aikin alheri wanda yake da lada amma yaya wanne ya fi wannan sai Allah ya sani Allahu ta'ala alam domin duka aikin alkhairi ne musamman mai muraja'a ko kuma mai sauraron karatun alkurani kowanne mutumin kirki ne ake kyautata zato kuma mai alaka da alkurani wallahu ta'ala ala yace ina son ka don Allah ahabbaka Allahu allazi ahbabtana fi wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yajma'ana fi jannatihi bi hadha al-hub innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi wannan bayan ya yi sallama ya ce a ranar sha tara ga watan ramadan ya tashi a makare ya fara suhur ashe an yi assalatu bai sani ba sai ya ji ana shiga sallah kuma har ya fara cin abinci to yaya azuminsa yake zai rama ne ko kuma ya zai eh zai rama guda wanda bai sani ba ne amma ya ci abinci da safe saboda haka bisa rashin sani ya ci abinci da safe don haka zai rama azumi daya insha Allah ta'ala wallahu a'lam wannan sune tambayoyi da suka wulgo gurin mu akwai wata tambaya guda ɗaya da ta dade wanda ya magana akan an ce ana daure shedanu a cikin wata Ramadan to sai ya tambaya akan iyalinsa da suke da uzuri wannan insha Allah ta'ala a ko wani abin da muke son mu duba ne abin ya ta kusa sati tambayar abin mu kullun na kasa abin nan amma insha Allah ta'ala wataƙila gobe za a abin nan bi idinillahi ta'ala Allah ya samu dace za mu ci gaba da karatu aya ta 74 cikin surati Yunus muna fata Allah ya samu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين Allah subhanahu wa ta'ala ce bayan ya ba da kissar annabi Nuh alaihi salam ya halakar da kafirai ya tserar da muminai an nitsar da kafirai cikin ruwa sakamakon kafircewa da sakon da Allah ya aiko annabi Nuhu da suka yi Allah ce summa ba'athna summa ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim Allah ce sai muka tada manzanni bayan annabi Nuhu alaihi salam zuwa ga mutanensu a tada wannan a aika shi ya je ya isar da sakon Allah a tada wancan a aika shi ya je ya isar da sakon Allah Allah ta faja'uhum bil bayyinat suka zo musu da bayyanannun bayyanannun ayoyi Allah ta fama kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qabl amma duk da haka ba su kasance sun yi imani da abun da duk suka karyata da shi tun farkon aiko manzannin ba haka nan suka ci gaba da zama bisa rashin imani da yawa Allah ya aiko manzanni da yawa hadisi Abu Zar wanda malamai sashin malamai sun magana akan isnadin sa wasu sun tafi akan ingancin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa adadin annabawa 124 333 a 313 manzanni 124 duka wannan annabawan Allah Allah ya aiko su a aika wannan bayan wannan a aika wannan bayan wannan duk da haka kuma Allah subhanahu wataala nassin alqur'ani ya ce minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayk akwai waɗanda mun ambata ma labarin su ka san su suwaye wasu kuma ba a faɗi labarin su ba kaga nan sai Allah ya ce summa ba'athna min ba'dihi rusulan sai muka tada manzanni ba wanda ya san suwaye yaya adadin su su nawa ne ina aka tura su Allah kadai ya sani suka zo wa mutanen su da hujjoji bayyanannu amma ina fama kanu li yu'minu ba su yi imani ba fama bima kazzabu bihi min qabl da abin da suka karyata da shi tun farkon aiko manzanni din Allah ta kazalika natba'u ala qulubil mu'tadin yadda kaga da yawa daga cikin mutanen da aka aika wa manzanni ba su imani ba to ila qiyami sa'a haka nan muke rufewa a bisa zukatan yan ketare iyaka yan ta'adda duk wanda ya zama dan ta'adda ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya zama dan ta'adda ga ayoyin alqur'ani ko dan ta'adda ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya bar zuciyarsa a rufe ta yi tsatsa tsatsa ya rufe ta ba tare da ta gane imani ba balle ta yi in ayan alqur'ani ta zo sai ta daki zuciyar ta koma amma ba ta shiga cikin zuciyar ta zauna ko da ko mutum yana jin aya din amma ba zai imani da ita ba Allah ya kiyaye mu Allah ce sun ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna sannan sai muka tayar bayan manzanni dewa da suka shure sai muka ta da annabi Musa alaihi salam wa Haruna da annabi Harun ila fir'auna zuwa ga fir'auna aka aika su wa mala'ihi da ƴan majalisarsa masu faɗa aji manya-manyan mala'un zamanin fir'auna masu faɗa aji Allah ta muka aiko Musa da Haruna zuwa ga fir'auna da ƴan masu faɗa aji bi ayatina muka aiko su da ayoyinmu Allah ya bawa Musa ayoyi daban-daban wala kad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani isra'ila iz ja'ahum faqala lahu fir'aun inni la'adhunnuka ya Musa mashkura Allah subhanahu wataala ya aiko shi da ayoyi daban-daban Allah ya bashi ayoyi abuna menene menene addafadiya wa dama ayati mufassalatin Allah ya ba shi kwaɗi su zama ayoyi Allah ya ba shi jini ya zama ayoyi a lokacinsa abunan dutse aka ɗago shi ma aka kawo shi saman alkaryan kamar za a kife su suka ce sun yi imani aka mai da dutse suka dawo suka koma kafircin su ummala da abunan farkwata duka duk waɗannan suna daga cikin ayoyi wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba wa annabi Musa alaihi salam zuwa ga fir'auna da mutanensa amma ina ba su yi imani ba Allah ya ce ya bashi ayoyi guda tara bayyanannu amma duk da haka Allah subhanahu wata'ala ya ce suka kafirce fir'auna ya ce kai kai Musa ina ga kawai sihiri aka yi maka ba wani abu da yake damun ka illa sihiri aka yi maka wannan shine ɗabi'ar mutanen fir'auna komai ya faru kawai sihiri ƙarshen al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma komai ya faru sai a ce sihiri ne sihiri ne shikenan ai ta magana da an ga mutum ya dan yi kaza ce sihiri ne to wannan kuskure ne ɗabi'an yahudawa na zamanin fir'auna ake bi bai dace ba Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Musa alaihi salam ayoyi daban-daban waɗanda suke bayyana hujjoji da suke bayyana dalili na cewa shi manzo ne daga gurin Allah subhanahu wataala malamai suka ce da yawa a cikin surori in Allah ya kawo kissan annabawa da wuya kaga an tsallake ba a kawo kissan annabi Musa alaihi salam ba ko da kuwa Allah ya kawo kissan sauran annabawan a dunkule amma na annabi Musa alaihi salam sai ka ji an bayyana shi daki daki yanzu ka duba sai Allah ya ce summa ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihi sai ka ba ambace su wane da wane da wane ba ba ambaci mutanen su ba ambaci lokacin su ba sai kawai Allah ya ce faja'uhum bil bayyinati fama kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qabl kawai kazalika natbu ala qulubil mu'tadin inda Allah ya shiru bai kira annabi Musa alaihi salam ba ma ya shiga cikin rusulan din ila qaumihim amma sai Allah ya ce ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه yawanci ka duba suratul araf magana annabi Musa alaihi salam dukkan surorin da suka ambaci kissosi suratul hud ga suratul yunus da sauran surori suratul hijr duk yawanci ka duba surorin nan zaka ga annabi Musa alaihi salam daki daki ake ambaton tarihinsa malamai suka ce saboda girman sha'aninsa da kuma ban mamaki da ayan da da kissansa take cike da shi kuma tare da cewa annabi Musa alaihi salam shine mafi yawan jama'a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam amma an aiko zuwa ga fir'auna fir'auna da yake iddi'ai yake ikirarin cewa shi Allah ne yake ikirarin cewa ba wani abun bautawa da gaskiya sai shi ba irin tsagawa da fir'auna bai yi ba babu irin kece da iyaka da fir'auna bai yi ba shi yasa Allah yake yawan ambaton kissarsa annabi Musa alaihi salam ya sha wahala sosai ya sha wahala da fir'auna ya sha wahala da mutanen fir'auna waɗanda suka yi imani da shi ma da suka tsira su ma zo ya sha wahala banu isra'ila kenan ya sha wahala da su ya ce lan nasbira ala ta'ami wahid fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitul ard min baqaliha wa qithaiha wa qumiha wa adasiha wa basaliha akan fa darba su sha zuma su sha daɗi tsuntsu ya zo irin dafin da suke so irin suyan da suke so su ci kawai su koshi su sha ruwa suka ce a su ba su yi haƙuri akan wannan abincin ba gaskiya ya ishe su haka wannan wanda suka yi imani ne ba da annabi musa don haka annabi musa ya sha wahala sosai bayan shan wahala da fir'auna ya zo kuma wanda suka yi imani ma ga sunan yadda suke fama shi yasa kullum allah na ambaton kissar musa alaihi salam da kuma annabi harun annabi Musa alaihi salam ya roƙi Allah ya azurta annabi Harun da annabta kuma ya taimaka masa da shi ya zama wazirinsa ya raka shi wajen isar da sakon Allah Allah subhanahu wataala ya karbi addu'arsa aka nada annabi Harun ya zama annabi shikenan kaga wanda ya roƙi ma aka nada ka SA ai ba karamin mutum bane ba karamin son ka yake ba SA ko da na kansila ne ko SA na chairman na local government mutum ya roƙa shi ya roƙa maka kansila ka zama fiyan kansila ai ba ba son ba karamin son ka yake ba sannan aka ci gaba ya naɗa ka zama SA ko fiyan local government chairman balle a ɗungurungum ka zama SM gwamna kuma shi ya roƙa maka wani mutum za ka manta da shi inda ba butu aka roƙa ba to a ce kuma SM shugaban kasa wannan kuma ya ƙure kenan ya ƙure to balle shi kuma annabi Musa roƙan roƙo yayi Allah ya nada annabi Harun annabta sai ka nada shi annabta wannan arewan kurewa kenan shi yasa Aisha radiyallahu ta'ala na take cewa ba a taba samun wanda yayi wa dan uwansa neman alfarma da soyayya na gaskiya da roƙa masa daraja da ta kai kololuwa irin yadda annabi Musa ya roƙawa annabi Harun ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi burin haka ga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yace awala tarda an takuna مني بمنزلة هارون من موسى غير أن لا يكون نبي بعد أو كما قال صلى الله عليه وسلم baka son ka zama kamar misalin annabi harun ga musa baka son ka zama nima gare ni a matsayin ka na ali ibn abi talib sai dai kawai babu annabi bayana da da annabi da da annabi sallallahu alaihi wasallam da za a yi annabi bayan sa da ya roƙa wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu saboda tsananin son sa da yake kamar da yake cewa la'utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi zan ba da tuta ga mutumin da Allah yake son sa manzon Allah yake son sa shi ma yana son Allah yana son manzon Allah gobe da asuba in an yi sallan asuba zan ba wani mutum tuta za a tafi yakin Khaibar yace komandan yakin sai gobe zan ba shi tuta za a tafi wannan mutumin da zan ba wa tutar wani mutum ne yuhibbullah wa rasulahu yana son Allah yana son manzon Allah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu kuma Allah yana son sa manzon Allah yana son sa yaftahu Allah ala yadayhi kuma za a ci nasara in an je shi zai ci nasaran wannan yaki ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaya musu wani mutum bane fa batan nasu ya dukuna lailatan sahabbai suka wayi gari gaba ɗaya ba mai bacci a cikin su ba mai bacci kowa in ya dan kwanta kaɗan kawai sai ya farka Allah Allah ake sai mutum ya fito ya duba ya duba har yanzu asuba ba bane alfijir bai keto ba sai ya koma ɗaki kuma ya kasa bacci nafila ma ya kasa yi a nitse saboda mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gobe zan ba da tuta ga wani mutum a cikin ku wanda wannan mutumin yana son Allah yana son manzon Allah kuma Allah yana son sa manzon Allah yana son sa kuma Allah zai ba da nasara a hannunsa to fa gaba ɗaya kowa ya kasa bacci kowa buri yake a ce shine mana cikin wanda suke wannan burin hada almubasharu na biljanna wanda tuntuni an musu albishir da aljanna saboda a ce yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu kama a zamanin mu ne me ne ma in an faɗa ne zamu kasa bacci akwai abun da in an faɗa zamu kasa bacci to su dai a zamanin su su haka suke Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu aka fito sallan asuba kowa aka yi sallah aka idar annabi sallallahu alaihi wasallam dama al'adan sai an idar da sallah yakan juyo ya kalli sahabbai kamar da suna fuskanta shi ko zai fuskance su wannan ya leko ta can a ganshi Umar radiyallahu anhu yace ina can baya amma sai da na na tsaya dama ni gani da tsayi manzo Allah yana gani amma sai na ƙara tsayi wai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hango shi ya duba nan ya duba can in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya waiwaya bangaren nan sai mutum ya juyo fiskansa su hada ido sai manzo Allah ya wuce sai ya duba nan ma nan ma daga ido ya duba can ma yana ta dudduba yana ta dudduba bai ga wanda yake nema ba har ya tambaya yace aina ali ibn abi talib ina ali ibn abi talib aka ce ai yana fama bai fito ba ya ta ya nemo shi aka je aka taho da shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi tuta yaftahu Allahu ala yadayhi la utiyanna ar-rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yasa wanda duk ya yi fishi da Ali ibn Abi Talib ko ya faɗi wata sifa ta naƙasu ga Ali ibn Abi Talib ya kafirta da zaran mutum ya ji yana kyaman Ali ibn Abi Talib to mutum munafiki ne shi in ya furta wata magana ya faɗi wani sifa na naƙasu ga Ali ibn Abi Talib wannan mutum ya kafirta domin me rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu kace kana sifa sai da wata sifa ta abuna ko kace ya cika fishi da nufin muzantawa mutum ya kafirta sai dai in mutum bai sani ba ya tuba inda ya taɓa faɗa kuma da ya kai aliyu ya yi zalunci in mutum ya faɗa ya kafirta saboda haka yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu babu wani sauran abun da mutum zai faɗa na nakasu ga aliyu bin abi talib fate mutum ya jefa kansa cikin hatsari don nassi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tsari don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi tuta don haka Allah subhanahu wata'ala yana faɗin kissar annabi Musa da annabi Harun zuwa ga Fir'auna saboda girman sha'anin wannan kissa ne saboda girman sha'aninta saboda irin abubuwan da yake ciki na matsaloli da yawa da kuma abubuwan da yake ciki na darussa da yawa malamai suka ce shi yasa ake yawan ambaton kissarsa da wuya a kissan annaba baka ga an ambaci Musa da Harun ba da wuya baka ji an ambaci annabi Musa zuwa ga Fir'auna ba Allah subhanahu wataala ya ce sai muka aika Musa annabi kuma ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna sai muka aika annabi Musa da Haruna bayan manzannin da suka shure ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da masu fada a jinasa bi ayatina muka aika su da ayoyinmu fastakbaru sai suka yi girman kai wa kanu qauman mujrimin suka zama mutane masu laifi mujrimai suka zaɓi laifi suka zaɓi fishin Allah suka bar yardar Allah suka jefar da yardar Allah Allah kiyaye na'am
فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون Allah subhanahu wa ta'ala ce falamma ja'ahumul haqqu min indina a lokacin da gaskiya ya zo musu daga gurinmu shine tabbacin cewa annabi Musa annabin Allah ne ga dukkan hujja da yake bayyana cewa annabi Musa annabin Allah ne ya zo ya bayyana gare su min indina daga gurinmu qalu sai suka rinka cewa inna hadha la sihrun mubin lalle wannan sihiri ne bayyane ne wallahi sihiri ne saboda me su mutane ne wanda suka saba da sihiri sai Allah ya bawa annabi Musa mu'jiza wanda suka yi kama da sihiri don idan wannan mu'jizan ta halakar da sihiri su gane cewa wannan mu'jiza ce daga Allah ba sihiri ba sun kasance a al'adunsu za su iya jefar da igiya ta zama maciji za su iya jefar da sanda ya zama maciji mutum zai iya yin sihiri guguwa ta tashi mutum zai iya yin sihiri ruwa ya bayyana duk wannan al'adar mutanen annabi Musa ne kowane annabi in Allah ya aiko shi sai a bashi mu'jiza wadda ta yi kama da irin ta mutanensa amma ta zarce na mutane don ita a gane cewa nasa mu'jiza ne na mutane kuma ɗabi'a ce ta ɗan adam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutanensa a jahiliya fusahan magana suka kware da shi ana iya gayya kabila da kabila a zo a yi gasa na magana kaga mutum yana shiryo baitoci na larabci yana magana da fusaha da balaga ba a taɓa jin irinsa ba sai wani kuma daga wancan kabila ya rinka masa martani har yanzu a cikin mutane har a cikin 'yan najeriya akwai wanda za ka ce masa ka bashi harafi ka ce ya kawai harfu da ya ka ji ya kera ma baiti yanzu nan ka ce ha ka ji ya tafi da baiti a yanzu nan ka ce ba ka ji ya tafi da baiti wanda zai fara da ba ko ya kare da ba har yanzu akwai masu baiwa a cikin wannan akwai dr sani musa ayagi yana yana da wannan baiwa duk harafin da ka kawo masa insha Allah zai ma baiti ina na a jami'ar bayero ta kano a yayi jami'a islamiyya kwalogin da ya zauna kowa kawai ka faɗi harafi wannan ma ya faɗi nasa harafin ya ma baiti da shi ya muna haka allah yana yin baiwa yadda abin to larabawa al'adansu ne a can suna yin irin wannan su yi wannan fusaha wani sa'i idan aka samu mata wadda kowa yake sha'awan aurenta to sai a ce a ka'idan aurenta shine mutum ya zo ya kada kowa a cikin baitoci na fasahar larabci zai ga matasa kawai kowa ya zo kawai wani yana gadara da baitoci ba wai kai karin guga kamar zai yanka kaza ba irin na yanzu kawai baitoci ne wanda yake kwarewa da baitoci shikenan da haka suke yi idan suka yi sai ga an abu na to shine sai Allah subhanahu wataala da ya tashi aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'jiza sai aka bashi mu'jizar alqur'ani asahul kalam magana da ta bi kowace fasaha duk duk yadda mutum ya kai da larabci da kwarewa bai sai kirkiro wani fasaha wanda ta yi kama da ta alkur'ani ba sai da yi ta kai annabi isa alaihi salam mutanensa sun kware da magani da likitanci kusan gidan kowa akwai likita daga cuta samu kawai yanzu nan za a haɗa magunguna kawai wane ya san magani wane ya san kaza da aka aiko shi sai aka bashi shi kuma yana iya dawo da kuturu har abin yatsunsa yana iya warkar da makaho da idonsa ya rufe ya bude masa ido kai yana iya mata da matacce akwai likitan da zai yi haka likita kawai sai dai bawa kuturu maganin raɗaɗi kawai wanda zai rage masa amma ya dawo da yatsunsa kamar da suke da ba zai yiwu ba makaho in idonsa yana ciwo ko yana hawaye a bashi magani amma a dawo masa da ido baya yiwuwa sai annabi isa sai aka bashi daman zai iya dawo da ido zai iya dawo da yatsun wanda yake bayi da yatsu zai iya dawo kai hatta zai iya dawo da matacce ya kira sunan mutum wanda ya mutu ya taso kaga wanda ya kula likitanci kenan to nasu sai zama mu'jiza nasu kuma ɗabi'a na dan adam to haka nan annabi Musa alaihi salam su sihiri suka kware da shi sai Allah ya bashi wannan abun da ya kama da sihiri ya sake sanda ta zama maciji ya sa hannun haka ya fito da sai ga wani haske wanda yake haska ko ina haka waɗannan abubuwa da Allah ya bashi da ayoyi daban-daban sai zamanto Allah ya bashi ne don a tabbatar da cewa lalle shi manzo ne daga Allah na gaskiya don nasa mu'jiza ne nasu kuma ɗabi'a ne da kuma sihiri qala Musa annabi Musa ke ce musu a taquluna lil haqqi lamma ja'akum yanzu haka za ku rinka gaya wa gaskiya lokacin da gaskiya ya zo muku ba ku san cewa mu'jiza ce gaskiya ce daga Allah ba asihrun hadha yanzu wannan ne za ku dauka ku rinka ce masa sihiri sanda a sake ta ta zama maciji sai ku ce sihiri ne don ku kun saba da sihiri wala yuflihu sahirun ku sani cewa masu sihiri fa ba sa rabauta inda sihiri ne ba za mu ci nasara ba amma tunda ba sihiri bane za mu ci nasara kuma duk inda mai sihiri ya zo ba zai ci nasara ba duk inda sihiri ya kai sihiri wata sai ya lalace saboda haka mai sihiri baya rabauta kuma in mutum ya yarda da sihiri ya kafirta in mutum ya yi sihiri ya kafirta in mutum je ya ce a yi masa sihiri ya kafirta in mutum ya ce a koya masa sihiri don ya yi aiki da shi shi ma ya kafirta koyan sihiri don a yi aiki da shi kafirci ne yadda da sihiri kafirci ne yin sihiri kafirci ne ka sa wani ya yi maka sihiri don biyan bukatar ka kafirci ne duk wannan kafirci ne da nassin alkur'ani da sauran hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu saboda ka sihiri kafirci ne Allah bai yadda da shi ba Allah ya kiyaye mu daga sihiri na'am
قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين
سهري yana iya ci ya faru yadda ake so amma da izinin Allah za a iya yin sihiri din ya faru da izinin Allah kamar yadda ake so ana iya sihiri a raba ma'aura Allah ya buga misali da wannan wa yata'allamuna minhu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji suna iya sani daga masu sihiri yadda za su iya rabe tsakanin ma'aura a yi sihiri a yi abun da za a yi na kulumboto ya ci da izinin Allah to wani zai ce ah to an ce sihiri ba ke kuma gashi yana yiwuwa wani kuma ya ce ah shi ba wai sirrin yayi ba shi yayi ne don tsari in an zo gidansa kawai ana doso gidan da mummunan nufi sai ga gidan ya zama ruwa kaga shi wai tsari yayi shi ba wai sirri a sirri kenan ya zama kafirci tsari kawai a gurin Allah ake nema tsari a gurin Allah ake nema in Allah ya ga dama ya jarrabi mutum in Allah ya ga dama ya kare mutum amma hanyoyin neman kariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su su ne mutum zai dimanta akan su wadda sunna ta tabbatar amma mutum ya ce ya yi siri shi saboda wai matsayin da yake da shi ne mutane akwai makiya akwai kaza to shine sai ya yi ba wai don wani abun nan bane a don kare kai ne haka da an zo neman sa kawai sai a ga baya nan sai an sa shi a gaba kawai ana kawo duka sai a ga an doki iska cikakken mai siri kenan mutum ya kafirta ya bincika ya gani duk yadda aka yi kafin ya zama haka sai ya rasa wasu abubuwa da yawa na addini ko a ce masa banda sallar la'asar ko a ce masa ba zuwa haji ko a ce masa ba zuwan umra ko a ce masa banda sallar safiya ko a ce masa banda wankan janaba ko a ce masa banda sallah a cikin jam'i ko a ce duk sai an samu wasu abubuwa da aka saki ko a ce masa kare yadda ya rabu da zobe kaza ko a ce masa kare duk wannan umarni ne na shaidanu da masu sihiri ko a ce masa kare rabu da hula kara kaza ko takalmi kara kaza ko kaza kara kaza ko kare rabu da abu kaza a aljihunsa ko kada ya buɗe abu kaza a jikinsa duk wannan ya zama sihiri gaba ɗaya daga wani abu ya same shi farkon abin da zai je hankalinsa shine sai ya taba jikinsa wannan abun yana nan kaga ya manta da Allah ke to wannan shine sihiri da kawar da mutum daga Allah zuwa ga wani Allah da wasu abubuwa na kulumboto wannan duka kafirci ne Allah bai yarda da su ba amma ana iya yi su ci da izinin Allah don me liya halika man halika man halaka an bayyana Allah akwai wa'inda su bayinsa ne ‘yan wuta ne kawai don su je wutansu Allah kiyaye mu daga qalu suke cewa a ji itana li talfitana amma wajadana alaihi aba'ana suna gaya annabi Musa yanzu ka zo ne li talfitana don ka kawar da mu amma wajadana alaihi aba'ana daga abin da muka samu iyayenmu suna yi wa takuna lakum al-kibriya'u fil ard kai kuma kawai girma da daraja da mulki ya zama naku so kake ka kawar da mu a dawo ku ne da mulki kenan a gari to ma nahnu lakum abi mu'minin ba za mu yi imani da ku ba kai da kai da dan uwan naka ba za mu yi imani da ku ba wannan yana daga cikin ɗabi'un mutane yawanci in ba a samu ilimi na addini ba sai mutum ya ce shi wannan abun tun iyaye da kakannu haka ake yi a ce irin sallah wai yanzu ne mutum zai ce ina ina kuskure a fatiha yaro marar kunya wai ya ce wani ne ne kuskure da fatiha za ka iya kuskure da fatiha wani in baka tsabbaka ta yadda Allah ya saukar da alqur'ani ba ghairil maghdubi alaihim wala rali akwai kuskure akwai kuskure baka kira babin din yadda yake ba to waɗannan kuskure ne amma abin da ake jira kawai shine a gyara duk ilimin mai ilimi zai iya yin kuskure in an gano kuskuren sai a gyara shikenan ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam sai da malaika jibril ya zo ya karantar da shi to kai kuma ya ban malami zai karantar da kai malami zai iya karantar da kai danka zai iya gane kuskure a rayuwarka danka zai iya koya maka karatun alqur'ani ba wani abu bane kowa da baiwar da Allah ya masa saboda haka in an ce ga kuskure nan kawai ka ce ina kuskuren yake ina kuskuren yake ga kuskure nan ga dalili annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ayi kaza kar ayi kaza eh haka ne eh sai ka gyara sallah yadda kake sallan nan gaskiya ba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar bane sai ka ce to ya ya koyar me dalili ga dalilai ga hadisai ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau minbari yayi sallah yace kuma sallu kama ra'aytumuni usalli ga yadda sallar tasa take an rubuta a cikin littafi shikenan sai ka dauka ba haife ka da ilimi ba ko ba kai ne iya kololuwa ba masu ilimi suna nan da yawa to kawai sai ka dauka faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wanda Allah yake nufin shiryar da shi sai ka kawai shi mai sauki ne da an ce ga kuskure ka ce ina kuskuren yake na yi kuskure eh ko kuma ga kuskure ka ce a gaskiya ba kuskure ne ba saboda ina da hujja hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza aya ta ce kaza don haka ba kuskure ne ba kai ne kaje kan kuskure eh to a shikenan sai ka janye da ka dauka kuskure yayi ashe yana da hujjoji kai ne baka san hujjojin ba wannan kuma ba kuskure bane amma na yi kuskure ka yi kuskure malam eh a ina na yi kuskure kaza da kaza a abin da yasa na yi ga hadisi sai ka ce a to ai hadisin naka da'ifi ne ga hadisi ingantacce eh to a kuna da ingantacce to shikenan na janye shikenan kawai kai a imma suka ce idza sahha al-hadith fa huwa mazhabi imamu abu hanifa imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad ibn hanbal imamu sauri da yawa daga cikin a'imma suka ce in kana karatu sai ka samu hadisi ingantacce sai ka samu fatawata inji imamu malik da imamu abu hanifa ka samu ni na ce kaza sai ashe abun da na faɗa din yayi karo da hadisi ingantacce kai sai ka samu hadisi ingantacce yayi karo da magana ta suka ce ni ina cikin kabari na na yadda da wannan hadisin da ka gani kai kana duniya daga yanzu na sauka daga fatawata kai na dau hadisin da kai ka gano ni ina cikin kabari haka suka ce to da mai tsabar tawazu da tsabar sanin ilimi da muhimmancin ilimi suka ce in hadisi ya inganta ina cikin kabari na na bar abin da ka gani na wani fatawa din daga ranar da kaga hadisi ingantacce yayi karo da fatawata na sake fatawata na bi hadisin da kai ka gani haka ba sai an zo ana zagin a'imma ba wayannan su shi yasa ka duba raful malam anil a'immatil alam wanda shekul islam ibnu taymiya ya rubuta akan waɗannan a'imma din zaka ji wasu matasa sun zo ce imamu malik ya yi kuskure imamu abu hanifa ya yi kuskure wannan kuskure ne ka zo kana faɗan kana aibata su a gaban jama'a kai dinwa kai dinwa sun yi duk abin da ya kamata su yi wa addinin musulunci sun yi ilimi sun yi aiki da ilimi sun kuma karantar imamu abu hanifa rahimahullah dare kowane dare sai ya yi rubutu imamu abu hanifa yana iya yin kwana biyu da alwala guda daya kwana biyu da alwala guda daya manya-manyan ɗaliban ilimin yanzu da malaman su ma kaɗan in mutum ya yi ƙoƙari ya ini da alwala in ya yi kokari kenan an ji makaran ya zagaya an ji makaran ya zagaya an yi magana ce to ni basir ne to su su wa'incan a imma din da gaske suka yi wa ilimi aiki imamu ahmad ibn hanbal lokacin da rayuwarsa ta yi nisa yakan yi na filfili tsakanin safiya zuwa dare zuwa kafin asuba ta fito an samu yakan yi raka'a ɗari uku na nafila raka'a ɗari uku imamu abu imamu ahmad ibn hanbal sai da wayi gari baya duba madubi don kar ya ga wannan gashin yayi tsayi ko wannan gashin yayi gefe wai garin duba madubi yace bari ya gyara shi imamu ahmad ibn hanbal sai da wayi gari baya duba madubi babu lokaci babu lokaci in ya dau hularsa ya dora kawai shikenan in ya nada rawani shikenan kawai magana ya kare a shin nan gashin ya miƙe a ayi kumbin ayi wane ne duk wannan ba nasa bane ba lokacin wannan daga ilimi sai ilmantarwa sai karatu sai aiki shikenan kawai wannan su ne a'imma wanda suka wuce suka yi wa addinin Allah aiki imamu suyuti rahimahullah duk dare sai ya rubuta takarda akalla shafi arba'in imamu ibnu taimiyya rahimahullah kullum a rubutu yake littafin alhamawiya din nan an yi sallan azhar ne kafin sallan la'asar wani ya masa tambaya ya rubuta ta ya rubuta wannan littafin gaba ɗayansa tsakanin azhar da la'asar wannan su ne a'imma ka duba ibnu abdulbar ka duba littattafansa ka duba manya-manyan malamai wanda suke magabata wannan sun yi ilimi ilimi na gaskiya shi yasa in ka zo kai magana kan sai ka ce rahimahumullah in sun yi kuskure Allah ya yafe musu in sun yi daidai Allah ya kara musu lada cikin aikin da suke yi amma wani zaka ji yazo yana tattakan Imam Abu Hanifa ko yace na ga hadisi da na ga hadisi fatawar Imam Abu Hanifa gaba ɗaya da hadisi da ifi yayi wai wani yaro yanzu kaje yana faɗan wannan ko wani dan zamanin yanzu ko ma shekaran ka nawa ne in ba yaron bane ma mu kana tattaka wani a imma din ka fada cikin halaka wanda daren su da ranar su cikin aiki suke Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace in kaga sun yi fatawa ka samu hadisi ingantacce to wataƙila wannan hadisin bai je gunsu bane lokacin da suke raye ko kuma ka samu sun yi fatawa da hadisi da'ifi wataƙila wannan hadisin ta hanyar da ya je gunsu ingantaccen hanya ne kai kuma sai ka samu wata hanya da'ifiyar hanya sai ka samu hadisin da'ifi su kuma ya samu gurin su ingantacce baka gani malamai suna sabani wasu ce hadisin ya inganta wasu ce bai inganta ba to hanyar da mutum ya zo masa ne wataƙila ta inganta wannan kuma hanyar da ya zo masa wataƙila da'ifin hanya saboda haka a mai da hankali akan manya-manyan malamai magabata yace kuma ka sani su din nan ba wai suna fatawa don a san su bane ba irin zamani yanzu bane mutum zai zo yi fatawa don a san shi ko don a bashi matsayi ko don a nada shi ba irin su bane su suna ne kawai tsakanin su da Allah Allah kawai suke neman yardar sa ba wai a a yi da su ko a turo wani abu su su kasa ko a kasa da su ko a kira su ko a nada su ko a duk wannan ba nasu bane ba su san ba ana nadawa ba su har suka bar duniya su a nade suke daga Allah ai duk malami in ya rike alkur'ani da hadisi a naɗe yake ko gwamnati ta naɗa shi ko ka ta naɗa shi a naɗe yake don zai faɗi gaskiya shikenan kawai kuma dole gwamnati ta yi aiki in tana so ta zauna lafiya kuma zai zai yi addu'a addu'an malamai nawa ne ya zaunar da ƙasar nan lafiya a duk taron nan yanzu za mu ce ya Allah zaunar da mu lafiya ya Allah saukar mana da albarka a garinmu saukar mana da albarka a ƙasar mu ya Allah yi kaza sai Allah ya san wani a cikin nan ana faɗa Allah ya karba sai ƙasar ta zauna lafiya dalilin addu'ar wasu wasu ma a ƙauye can suka yi addu'a su ƙasar ta zauna lafiya wasu a wani guri wasu a wani masallaci saboda haka in kai malami ne kawai a naɗe kake ba sai kaza ka nema a naɗa ka ba sai in sun ce su naɗa ka suka zaɓo ka suka naɗa ka kaga za ka iya riƙewa to wannan kuma wani abu ne daban amma a naɗe kake tuntuni in an naɗa ka ne daga baya wannan naɗin shi riban kama ne in kaga za ka iya riƙewa kawai sai ka riƙe sai a ce mu sai mu kuma ta yaka addu'a Allah ya kare Allah ya taimaka kuma Allah ya kare duk wani sharrin shaida shikenan na'am Allah ta kalu suka ce ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana yanzu ka zo ne don ka kawar da mu ka juyar da mu daga abin da muka samu iyayenmu da kakanu wa takuna lakum lakum al-kibriya'u fil ard ya zama mulki ya dawo hannunku babban abin da yake damun duk wani wanda yake mulki ya ga wata jama'a tana taruwa a karkashin wani wanda ba shi ne yake mulki sai ya dauka kishiyarsa ce to wannan yana tayar masu mulki hankali amma inda za a fahimci juna a gane cewa kowa taimakon juna yake wancan yana isar da wani sako ne wancan kuma yana isar da wani sako to shikenan kawai an huta shi yasa in ka taru a masallaci kana wa'azi to kar ka yi maganar a'a da APC da PDP da waye wannan baka iya ba ba naka bane yawa amma ana jan aya sai ka fassara shi kuma can yayi maganar PDP can kuma yayi maganar APC wancan kuma yayi maganar kowace jam'iyya ai ta yi amma kai abin da zaka faɗa a masallaci Allah ya zaba mana na kwarai kuma ku zaɓi na kwarai kawai shi kenan in kuma kana so ka ce pdp da apc to in ka aje masallaci aka gama tafsiri to sai ka hau wancan rumfar kuma ka ce pdp da apc yau amma bai kamata a masallaci ka ɗauko kayan waje ka shigo a har gutsa a yi ta abu na ba a wannan sai ka ga su ba su karɓe ka ba kai baka karɓe su ba nan ma suna kokanto can ma suna kokanto sai biyu abu ne zai ya dame eh wannan ba haka ba kowa da inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye shi amma da wanda yake cewa APC da wanda yake cewa PDP da wanda yake fassara alkur'ani duk in sun haɗu in manufarsu ta gaskiya ne sai a taimaki al'umma talakawa gaba daya ana iya haɗa ƙarfi da ƙarfe wannan ya faɗi me Allah yake shi sai ya kawo shi kuma wancan ya ce me Allah yake sai ya kawo ya fassara yake ya za a yi wa talakawa sai ka faɗa shikenan shi kuma sai shine ƙarfin mulke gurin yake gurin sa sai a zartar sai talakawa su ji daɗi shikenan to haka ake Allah samu dace amma in aka ce ana tunanin kwace mulki za a yi to nan ba za a samu zaman lafiya ba to wannan shi ya faru da su Fir'auna sun ka dauka wata kuna lakum al-kibriya fil ard sun dauka mulki annabi Musa da annabi Harun suka zo nema ba shi suka zo nema ba suka ce wa ma nahnu lakum bi mu'min ba za mu yi imani da ku ba wa qala fir'aun
وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون
abin da nake nufi cewa PDP ko APC kar ku ji wata rana mun kira sunan ku ce an ce ba a kira kuma a masallaci a'a a ce muku ku zaɓi kaza ko kuma APC kaza ka warware wani bayani ko ka ce PDP kaza ka warware wani bayani na siyasa shine muke magana wannan ba ala- ba ba filin ka bane amma a PDP ta yi kaza ko APC ta yi kaza akwai bukatan jama'a su gane ko kuma a gane laifin ko kuma a gane daidai din ko wani abu ya bijiro aka ambata wannan babu laifi cikin wannan wallahu alam wa qala fir'aun utuni bi kulli sahirin alim fir'aun yace ku taho min da duk wani duk wani wanda kuka sani mai sihiri kuma alimin masani sosai na sihiri don ya dauka abin da Annabi Musa ya zo da shi ya dauka sihiri ne yace a taho masa da duk wani wanda ake jin mai sihiri ne in kana duba malaman tarihi suke cewa sai a je a nemo sai an zaɓo mutum dubu ƙwararru a sihiri sai a ware a sake screening a sake tacewa sai an ware wanda suka fi kowa kwarewa kwaya ɗari a cikinsu a sake warewa a sabo wanda suka fi kowa kwaya goma a cikinsu a ware wanda ya fi kowa the best kwaya ɗaya a cikinsu da haka da haka da haka sai da aka tara mutum dubu kuma har yanzu kuma kuma aka yi musu alkawari alkawarin gaskiya yau ba alkawarin wasa ba alkawarin gaskiya aka kuma yi musu tanadi sosai saboda su mu- ma- masu mulkin da in suka yi mutum alkawari rashin cikawa abun kunya ne a gurinsu masu mulkin da ba kafirai ne tsantsa amma duk mai mulki in yayi alkawari bai cika ba ba karamin abun kunya bane kunya yake ji yasa masu sihirin da ai ba masu mulkin da in suka yi alkawari sai sun cika shi ba sa alkawarin da ba za su iya cikawa ba falamma ja'a saharatu Allah ce lokacin da masu sihirin suka zo qala lahum Musa annabi Musa ya ce musu alquma antum mulqun ku jefa abu da kuke jin za ku jefa na sihiri a wasu ayoyin alqur'ani ne zaka ga da suka zo sai da suka yi yarjejeniya da fir'auna suka ce yanzu a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin eh in mun ci nasara muna da wani lada ne qala na'am yace kwarai kuna da lada innakum idan lamina al-muqarrabin a wani guri ko innakum lamina al-muqarrabin tabbas in dai kuka ci nasara ku ne masu fada ji ku ne za ku zama yan fada za mu nada ku ku ne za mu nada kuma shi fir'auna baya ƙarya akan abun da ya faɗa na mulkinsa sai dai ƙaryata ayan Allah da ƙaryata manzon Allah amma su masu mulkin da in sun faɗi abu a tsarin mulkin su to haka ne Doka ba dama su zo lokacin da suke neman zaɓe su ce za mu naɗa ka wanda ma a ce masa za mu naɗa ka in an ci zaɓe su manta da wa'in ba su naɗa su ba za mu naɗa ka kai kaza wa kaza za mu naɗa ka kaza wa kaza in an ci zaɓe su ki naɗa su a kafiran da da suke mulki ba sa yin wannan saboda abun kunya ne kai wa mutum alkawari ya zo bai cika alkawari ba ba sa yin wannan in sun ce za mu naɗa ka to da gaske ne kawai za mu naɗa ka ka yi mu eh to mu ma za mu yi ka da gaske suke yi su yau ba irin na yanzu ba sai ka yi sai wani munafurci ya zo a ce a da yayi din yayi kaza kaza kaza kawai shikenan sai a manta alƙawarin da aka yi sakamakon munafurcin wayansu ba haka bane haka in mutum da gaske yake kawai in ya tayi mutane zai nada su ya kamata ya nada su kare ji kare ji wani abun nan ka tantance ka nada su kawai shikenan saboda haka fir'auna suka yi yarjejeniya yace musu tabbas in dai suka abun nan kawai ba matsala lokacin da suka zo annabi Musa ya ce musu alquma antum mulkun ku jefa abin da kuke kuka zo da shi za ku jefa na'am فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون
Allah subhanahu wata'ala ya ce falamma alqau lokacin da suka jefa ababen da suka jefa in suka jefa wani abun sai ga dutse in suka jefa wani abun sai ga maciji annabi Musa da annabi Harun su biyu kai suna tsaye a can Fir'auna yana can ana mulki ana fadanci ga masu sihiri a tsaye dumbi guda sun zo da nufin za su gama da annabi Musa da Harun annabi Musa yake musu jefa saboda asali gaskiya ita ake so ta biyo bayan ƙarya ta gama da ita shikenan ƙarya ta gama yin kauri sai gaskiya ta zo sai ta gama da ita shikenan suka jefa suka jefa ai in ka duba a wasu a wata aya suratul tsaha sai da Allah ya fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa sai da annabi Musa ya ce kai wannan lamari nasu ya kai inda ya kai wani in ya jefa wani igiya kawai sai ga ruwa yana ambaliya yana bori yana bori kamar yana yiwa kuma kan annabi Musa da Harun suna tsaye wani in ya jefa sai ga wata guguwa ta taso wani in ya jefa wuta wani in ya jefa maciji suka rinka yi suna jefawa suna barazana ga annabi Musa alaihi salam da shi da annabi Harun suna tsaye amma da suka gama jefa qala Musa annabi Musa ya ce ma ji'tum bihi sihir abin da kuka zo da shi din nan sihiri ne inna Allah sayubtilu lalle Allah wallahi zai bata shi inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin Allah bai gyara aikin mabarnata a sai yau yayi kyau ba zai yiwu ba sihiri duk yadda aka kai aka kawo wata ran zai lalace za ga an yi sihiri wani sayi an yi wa mutum sihiri kafarsa ta samu matsala wasu suna iya yin sihiri saboda hasada ko a rayuwar duniya ko wani abun duniya a kasuwanci a siyasa a menene yawanci wani ciwo a rasa kansa gaba daya musamman in ya shafi kafa kafa ko yawan mummunan ciwon kai ko yawan wasu abubuwa sai dai a gane waye sihirin wannan ma ko kar a je a jefi wani a ce ina zargin wane ne sai abu ya tabbata in ya tabbata sai abi sunna abi shari'a irin wannan ayoyin da ake karanta yanzu duk suna daga cikin ayoyin ibtalus sihr qala ma ji'tum bi sihr falamma ja'a as-sahratu qala lahum musa alqu ma antum mulqun falamma alqaw qala musa ma ji'tum bi sihr inna allaha sayubtilu inna allaha la yuslihu amal al-mufsidin inna allaha sayubtilu inna allaha la yuslihu amal al-mufsidin ana so ai kamar mai wannan gurin in sihiri ne insha Allah da izinin Allah zai kare yace inna Allah sai butiluhu lalle Allah zai bata shi domin Allah bai gyara ayyukan mabarnata na'am Allah subhanahu wata'ala yace wa yuhibbu Allahu al-haqqa annabi Musa ke ba su labari Allah zai tabbatar da gaskiya gaskiya ita za ta tabbata bi kalimati kamar yadda wannan shine ɗabi'ar Allah Allah yayi alkawari kalmar gaskiya ita za ta tabbata walau karihal mujrimun ko da masu laifi sun ki ko ba sa so ko ya suka yi sai gaskiya ta tabbata Allah ka tabbatar da gaskiya a kowane lokaci ka tabbatar da mu akan gaskiya na'am فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين الله سبحانه وتعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه ba wanda suka yi imani da annabi Musa alaihi salam sai wasu zuriya kaɗan daga cikin mutanensa mutanensa banu Isra'il ala kaufin min fir'auna wa mala'ihi an yaftinahu aw mala'ihim an yaftinahu sun yi imani na duk da haka bisa tsoro saboda tsabar tsoron fir'auna da suke yi kaɗan da suka yi imani suna matukar tsoron fir'auna suna tsoron masu faɗa a ji masu mulki na zamanin fir'auna an yaftinahu saboda kar a fitince su da zarar mutum ya yi imani lamarinsa ya shiga bala'i ana cewa mutum ya yi imani shikenan ya shiga uku a rayuwa saboda haka wannan tsoro yasa kaɗan da suka yi imani da annabi Musa alaihi salam Allah ta wa inna fir'auna la'alim fil ard lalle fir'auna la'alim wallahi ya kai makura wajen dagawa da da jin kai iyaka a doron kasa ya ɗaukaka kansa ya ɗaukaka yana jin ɗaukaka ya wuce duk inda kake tsammani a suratul qasas ba haka Allah ya faɗa ba inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan min ta'ifatun minhu yuzabbihu abna'ahu yastad'ifu ta'ifatan minhu yuzabbihu abna'ahu ويستحيي نساءه إنه كان من المفسدين الله سبحانه وتعالى يقول للي فرعون ina ya yi ɗagawa ya wuce duk inda kake tsammani wajen ji da girman kai da jin cewa shi wani ne shine anan ma Allah ke cewa wa inna fir'auna la'alim fil ard fir'auna kai ya wuce duk inda kake tsammani a doron kasa wa innahu kuma lalle shi fir'auna laminal musrifina yana daga cikin wanda suka wuce gona da iri cikin barna sun wuce gona da iri cikin barna amma duk da haka bai gagari Allah ba da ruwa da ake sha'awa ruwa da ake so ruwa da ake rayuwa da shi Allah ya halakar da shi na'am
وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين
lokacin da bala'i ya kai bala'i fir'auna ya sa waɗanda suka yi imani da annabi musa a gaba sai halakarwa ba abin da yake nufi illa ya halakar da su ga bala'i ga kuncin rayuwa ko ta ina tsangwama har suke cewa annabi musa uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana suke cewa ya kai musa an cutar da mu tun baka zo ba bayan ka zo ma yanzu mun yi imani da kai ana kan cutar da mu mun rasa inda zamu sa kanmu wa qala musa ya qaumi sai annabi musa ya ce ya qaumi ya ku mutane in kuntum amantum billahi in kun kasance kun yi imani da Allah imani na gaskiya fa alaihi tawakkalu ku dogara ga Allah in kuntum muslimina in dai ku musulmai ne na gaskiya haka nan mu ma muke maimaitawa ya ku mutane in dai da gaske ake an yi imani imani na gaskiya kar ku rinka jiran wani arziki a hannun wani ko wani ya hana kuɗi ko wani ya yi menene fa alallahi tawakkalu in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu ku dogara ga Allah Allah zai kawo muku arziki ta inda ba ku tsammani in kuntum muslimina in dai ku musulman gaskiya ne ku dogara ga Allah ba arzikin ku yana hannun Allah ba wanda ya rike arzikin ku wallahi kwabo daya bai isa ba kowa yi shi to da ka daina daukan wani barazana da maganganun ƙarya daga bakin wayansu miyagun mutane kuna dauka kuna cewa a kaza kaza kaza ku dogara ga Allah ku zama masu zuciya musamman matasa kar mutum ya tsaya yana jira ni ba a bani kuɗi ba don haka na fasa komawa makaranta a baban ka je ka yi karatu malam ka zama mutum ka shirya taimakon iyayenka ba ka tsaya kana sace kuɗin iyayenka ba wani yana zuwa ya sace kuɗin babansa a shago ba kai wa babanka komai ba me zaka ga wa Allah ka saci kudin babanka wanda ya saci kudin babansa aka bashi taskar gwamnati aka ce shine chairman ai sai Allah ya san abin da zai in dai mutum zai saci kudin babansa wanda tun ba a haife ka ba yake dawainiya akan ka shi yana neman mahaifiyarka yake dawainiya har ya zo ya aure ta har ya zo ya aife ka har ka shekara kaza yau ka saci kudin sa a shago wai don zaka koma makaranta a ce wai a baka kudin local gamman yana karkashin ka waye san irin satar da zaka yi mummunan barawo za a samu Allah ya kiyaye so da ka da hankali a yi imani da Allah a dogara ga Allah mahaifinka bayi da kuɗi kai ta addu'a kai aikin ƙarfi ka kai abinci gidanku kai aikin ƙarfi ka taimaki mahaifinka ya sayi abinci kana nan kana jira wai mahaifinka ya baka kuɗi ba yi registration ni shi yasa kawai ni yanzu jami'ar ma ta fita a kaina wai wai wai wai jami'a ta fita kansa wai mahaifinsa bai bashi kuɗi ba ta ina ya ku mutane in kun yi imani da Allah imani na gaskiya fa alaihi tawakkalu ku dogara ga Allah ku daina kashe zuciya ku daina zuwa gidajen mutane kuna jiran su baku kuɗi ko me suke nema na takara ku bar su su nema in ba ku je ginnin su kuka nemi kuɗi ba in sun ci za su yi muku aiki insha Allah amma in kun je sun baku kuɗi to in sun ci su nemo kuɗin su da suka biya ku ne ko ko su yi aiki da kuɗin wani za su yi haka in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimina in ku musulmai ne ku daina zuwa gidajen mutane kuna zama a dakali da falon mutane kuna jira su baku kuɗi in matar ka ta haihu ka zagaye mutane kana neman kuɗin rago ka san inda zaka nemo yaro baka san inda zaka nemo rago ba yaron bai fi wuya bane bai fi rago daraja ba amma ka je ka nemo shi rago ne ya fi ziyayya zaka je kana gaya wa mutane haba in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin fa qalu ala allahi tawakkalna kadi mu'mine na gaskiya mu ma mu fada ala allahi tawakkalna Allah ka ba mu ikon tawakkali gare ka ala allahi tawakkalna da gaske muke yi to don girman Allah kar wani ya kashe zuciyarsa kar wani ya tsaya yana roƙon wani wallahi arzikin ku yana hannun Allah dukkan mu arzikin mu yana hannun Allah kowa ya tsaya da sana'arsa da aikinsa da duk abin da Allah ya hore ma kar kare na kai addu'a ka rike ta ka gani alallahi tawakkalna da haka haka mutanen annabi Musa suka da suka fada suka ce faqalu ala allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi kai wannan ayi insha Allah sai Allah ya kai mu gobe an nuna mu lokaci kuma har lokacin ya jani Allah ya sa mu dace Allah ta'ala ala
alhamdulillah Allah ya saka da alheri akwai sanarwa guda ɗaya muhimmiya kafin neman addu'o'i akwai wasu bayan Allah wanda aka ce daga wajen matar shugaban ƙasa ta kawo ko sun kawo taimako na a shinkafa za a faɗi adadinta ga marayu kamar yadda suka ce ko abin nan to cikin ikon Allah je an karba kuma ga yadda aka yi lura da cewa sun kawo nan jami'a kuma mafiya yawa ma'aikata a nan su ne target to suke ku Allah umma ta yi tunanin cewa akwai abokan aiki da Allah ya musu rasuwa shekarun da suka wuce wasu suna da iyalai da yawa wasu iyalan su kadan to su jagororin umma din sun tsaya sun duba sun tantance daga ciki wata kila ko da da Allah ya musu rasuwa ba su da ƴaƴa ko ba su yi aure ba kwata kwata to wannan wata kila ba za a samu sunan su a ciki ba akwai waɗanda kuma wata kila suna da ƴaƴa manya sun zama waɗansu za su iya dogaro bayan dogaro da Allah kuma da sa'annan su dogara da abin da suke samu to wannan su ma ba sa ciki saboda haka sun kawo buhunan shinkafa irin yan kananan nan guda arba'in da kuma manya guda hudu to daga ciki an samu iya- wato wanda suka rasu din kusan mutum goma sha takwas zuwa ishirin da biyu to an kakkasa an ba su buhu biyu wannan kanana sa'annan waɗannan manya kuma akwai waɗanda su ba su mutu ba amma kuma kanana ne a wajen aiki to sai suka ce sun ba wa security unit su kuma za su zaɓi wanda suke ganin ƙanana ne a can ƙasa a cikinsu ɓangaren abin hannu kenan za su raba waɗannan guda buhu ɗaya duk adadin security ɗin nan na jami'a to za a nemi ƙanana a raba buhu ɗaya ban san kwano kwano na za su samu ba sannan works nan ma za su duba ƙanana su raba buhu ɗaya babba sa'an nan environment su suka fi yawa ma'aikatan fulawa da ma'aikatan clinic da cleaners da abokan aikin su malam abdulgani su ma buhu biyu su kuma to kaga shinkafa ta kare kenan saboda haka ladan bai samu ba balle alaramma balle kuma ina fata an gane saboda haka kar wani ya zai ce an kawo shinkafa an kai gidan ladan to limin ma bai samu balle ladan muna fata Allah ya saka dare to wannan ya rubuto takarda yana magana cewa kwanakin baya an yi magana akan waɗanda suke rubuto neman aure maza ko mata an ce za a duba to akwai ɗawainiyoyi da yawa watakila eh, ina ganin gaskiya shekaru kamar uku da suka wuce an so yin magana a kai to abun ya zama da matsala sosai waɗanda suka shiga abun sai ka ga akwai ɗawainiya mai yawa gaskiya shi yasa ake dan abin amma dai insha Allah tun da ya sake rubutuwa insha Allah yawa to gobe zai ji labari to insha Allah gobe zai ji labari malam ya ce za a duba eh insha yawa Allah sana ko da suka rubuto takardu na neman taimako gaskiya ba za a ba zai yi mu bude neman taimako ba in muka ce za mu bude neman taimako za mu bude kofar da ba za mu iya toshewa ba saboda haka ai hakuri dan Allah Ah, akwai masu neman addu'o'i ga malam da kuma yan uwa musulmi akwai wacce ta kawo alkur'ani mai girma eh amma karka ka ajiye a gefe akwai wanda ta kawo alkur'ani mai girma ta ce a sanya ta addu'a da cijiya ce Allah ya bata lafiya sannan da kuma ah, wanda ya ce a sanya shi addu'a Allah ya canza masa wajen aiki da kuma marar lafiya da shi da mahaifiyarsa da babansa Allah ya ba su lafiya a mahaifiyarsa da kuma babansa da Allah ya yi wa rasuwa shi da mahaifiyarsa ba su da lafiya babansa kuma Allah ya masa rasuwa shi Allah ya ji kansa su kuma Allah ba su lafiya sannan akwai wanda suka rubuto cewa akwai wasu yan uwa ɗalibai suna group discussion a masallaci kuma akwai masu itikafi da Allah su yi haƙuri su daina ko su dinga koma waje ko su je wani aji sannan akwai masu yin jam sun ce a sun yasa da Allah ya ba su nasara Allah kuma ya ba da albarka cikin ilimin su da wanda ya ce albashinsa ya tsaya shekara biyu a sanya shi addu'a Allah subhanahu wataala ya kawo masa mafita kuma yana so ya aure wai yana ya rubuto taka da na saka wa malam cewa wai yana so ya aure babu hali babu sana'a to yana tunanin wai zai sai da kodarsa amma yana so malam ya bashi insha Allah malam zai bayani daga baya wanda ya ce mahaifiyarsa ta rasu babansa kuma ba shi lafiya sun su addu'a ita ta rasu Allah jikanta babansa kuma Allah ba shi lafiya da wanda yake nema da alkurani mai girma da kuma shi da iyalansa Allah ya gafarta musu mahaifiyarsa Allah ya shirya da ita ƴaƴansa Allah ya shirya da su sannan wannan ya ce amin yi wa babansa aiki na tiyata sakamakon hatsari da ya yi masa addu'a Allah ba shi lafiya da wanda ya ce a sanya duka a sanya mu addu'a Allah ya kawo mana ruwan sama Allah ya kawo mana ruwan sama mai albarka da wanda ya ce iya da wasu bukatu da mai neman aiki da aure a lokaci guda da mai neman admission da kuma wanda ya ce a sanya shi addu'a Allah ya karɓi ayyukansa insha Allah kuma gobe ana sanatar da ni cewa gobe insha Allah za a gintse wannan tafsiri na bana insha Allah kamar yadda aka saba 27 da wanda ya ce abokinsa ya yi tafiya har yanzu bai dawo ba ko kuma dan uwansa yayansa ya yi tafiya in an gara shi ce zai zo amma kuma ya ki dawowa gida a sanya sha da Allah karkato akalarsa ya dawo gida da wanda ya ce akwai auren kanwarsa bayan sallah din nan amma kuma al'amura sun ci kurkuɗe masa a sanya sha da Allah kawo masa mafita da wanda ya ce mahaifiyarsa tana fama da ciwon ido a sanya ta da Allah ba ta lafiya da wanda ya ce dan uwansa yana so ya tafi karatu waje a sanya shi addu'a Allah ya taimake shi ya bashi nasara kuma Allah ya bashi shi kuma Allah ya bashi hada alqur'ani mai girma Allah ya bashi nasara da wanda ya ce mahaifiyarsa ita ma ba lafiya tana fama da ciwon gwiwa da kuma wanda ya ce a sanya shi addu'a Allah ya bashi mata ta kwarai da mai neman sana'a da kuma addu'a ga mahaifiyarsa
a da mun yi magana mun wannan kokonto amma da ran ma ya tabbatar mu 28 to akwai dan gyara da aka yi da an ce gobe ne amma 28 ake rufe insha Allah sai jibi insha Allah sai jibi sai jibi za a rufe insha Allah 28 kamar da aka saba da wanda ya ce aure da sana'a kuma mahaifiyarsa ba lafiya da wanda ya ce mahaifiyarsa na fama da ciwon ido da kuma ulcer to dukkaninmu muna da bukatu na rashin lafiya da wanda ma ba a rubuto ba muna fata za a sanya ma don Allah subhanahu wataala ya amsa mana baki da
to dukkan bayan Allah da suka turo amma Allah ya mana ta ga ba ta